إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا ينحط الإخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمشي لنا ثلاثة شاهدين ذوات الجماد الأولى في دراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ne yau daidai da ashirin da tara ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da bakwai a wannan darasi na mu na sati sati na littafin alwasiyatul kubra wallafar da jinin malamin nan شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. karatun da a wannan yini ko a wannan dare yana da alaƙa da sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da akidar ahlus sunna dangane da su yadda ahalin sunna suke a tsakiya ba sa tare da waɗanda suka yi azarbaɗiya suka wuce gona da iri wajen zuri ta sha'anin wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da nasu matsayi irin na ubangi kamar yadda ba sa tare da waɗanda suke sauya haƙƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cin zarafin suna cin mutuncin ahalin sunna a tsakiyar su kamar yadda suke tsakiya ko ƙasa-ƙasa a cikin sauran aƙidu waɗanda muka ambata a baya karatun mu da ya wuce ibn taymiya ya yi mana bayani yadda ahalin sunna suke ƙasa-ƙasiya a zahabin ƙaddara suke ƙasa-ƙasiya a zahabin ainihin murtakibin kabira wanda yake yin aikin kaba'ira ba sa cikin masu kafir kafi kuma ba sa cikin masu cewa matuƙar mutum ya yi imani ya abin da ya gaba to a yau kuma za su zai mana magana a kan yadda ƙiyyatu ahli sunna fi sahabati rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadda ahli sunna suke tsakatsakiya cikin sha'anin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam malai yana cewa وهم ايضا في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين الغادية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ويعتقدون انه الامام المعصوم دونهما وأن الصحابة ظلموا وكفروا وكفروا الأمة بعدهم كذلك وربما جعلوه نبيا أو إلها وبين الجاثية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما ويقضون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ابن تيمية هنا سوى وهم في أهل السنة أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسطهم في أهل السنة دنجل بسهبان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الله يرضى في سهبان وسطهم فتاتك وسطي بين الغالية وتنسى من وطن بسكة الجرفة suka wuce gona da iri suka yi azar ƙafiya allazina yughaduna fi aliyyi waɗanda suke wuce gona da iri wajen hujuju ta sayyidina ali radiyallahu anhu sai yafsilunahu su tutu tashi ala abi bakr wa umar akan sayyidina abu bakr da sayyidina umar radiyallahu anhu wa ya'taqiduna annahu al-imam al-mahsum dunahuma har ma su ɗauka cewa su yadda cewa sai da abu su ne ma'asumi wanda baya sako baya kuskure banda sai da abu bakar banda sai da umar wa annas sahabata kuma suka yadda da cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama zalamu wa kasafu sun yi zalunci kuma sun yi fasikanci wa kasarul ummata ba'dahum kadhalika bayan sun kafirta sun fasikantar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma suka zo suka kafirtar da al'umma gaba daya wa rubbama ja'aluhu nabiyyan aw ilahan wa la'allama a wani lokaci sukan sanya sayyidina ali sukan ɗauke shi a matsayin annabi ko a matsayin allah wa bainal jasiyati ahli sunna ba sa tare da waɗancan haka nan ba sa tare da waɗanda suke masu tauye haƙƙi allazina ya'taqiduna kufrahu waɗanda suke ganin sayyidina ali ya kafirta wa kufra islam radiyallahu anhuma waɗanda suka yi yadda da cewa sayyidina islam ma ya kafirta wa yastahibbuna dima'ahuma suke halatta zubar da jinin su wa bima amanta wallahuma suke halatta zubar da jinin wasu jinin dukkan waɗanda suka goyi bayan sayyidina ali ko suka goyi bayan sayyidina usman wa yastahibbuna sabba ali wa usman suke ganin ma mustahabbi ne za ka sami lada har idan ka zagi sayyidina ali ko ka zagi sayyidina usman wa lahu hima da kasanta sun su wa yasbahuna fi khilafati ali suke suka cikin khalifanci sayyidina ali wa imamatihi da zaman cewa ta shugaba ابن تيمية عليه رحمة الله ولا علينا من سوى أهل السنة باسا تعرض الشيعة باسا تعرض بنواسب باسا تعرض الشيعة باسا تعرض نواسب باسا تعرض خوارج الجدر أهل السنة dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne kamar yadda abdullahi sallallahu alaihi Allah ya kara masa yarda yake cewa من كان مستنا فليستن بالذي له فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة هم صحابة رسول الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أبر هذه الأمة قلوبا وأعنفها علما وأقلها تثبتا عبد الله بن مسعود yake cewa duk wanda zai yi koyi da wani to yi koyi da wanda ya riga ya yi wanda yake da rai ba a san da me zai tsari ba yake shi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda sun fi kowa nagartar zuciya cikin wannan al'umma sun fi kowa ilimi cikin wannan al'umma sun fi kowa ƙarancin takallufi wato matsawa kai da sun kansu inda Allah bai sa su ba su ne waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya zaɓe su don su zama sahabban annabin su sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama zaɓi ne na Allah da ya zaɓa wa da ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam don su zama masu taimaka masa masu agaza masa masu tallafa masa masu tsayawa tare da shi wajen yada addini wajen jihadi wajen daga tutar kalmar Allah subhanahu wa ta'ala sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su ne ainihin al'ummar da ta fi kowace al'umma tsarki a doron ƙasa bayan annabawa da manzanni su ne tsare su waɗanda ba a taɓa yin irin su a tarihi ba fitilar su ita ce ta haskaka duniya gaba ɗaya sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama su ne waɗanda suke nuna mana cewa wannan addini addini ne na Allah sai suka ɗauko mana shi a kafaɗa sai suka yi gagarmaya sai suka yi faɗi tafi sai suka ba da dukiyoyinsu da jininsu da duk abin da suka mallaka wajen su ga cewa addinin musulunci ya yaɗu ya shiga ko ina da ina sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne waɗanda suka samu tarbiyya ta mutumin da ya fi kowa iya tarbiyya a doron ƙasa ta mutumin da ba a taɓa yin malami wanda ya iya karantarwa kamar ta ba صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو خير معلم عرفته البشرية تلك في الدنيا بأتبع المسلم بيئية كوريا وابا يئية فرنسريا يئية تربية دليلي كما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهبطي تكون الماجرين فنفرك وطن بيسر بيانتا يترنسر وطن بذات زمن مثالي بدنيا غبابا wajen sanin cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne mai wannan matsayi to a kodan mu dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama mu ahli sunna a koda ce wacce muka tsotso daga alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a gurare da dama alqur'ani ya gaya mana sallalar waɗannan sahabbai ya faɗa mana yadda Allah maɗaukakin sarki yake ya yarda da su لا يرغب فيه السابقون الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها كذلك الفوز العظيم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيها وأن سكر رضا قوة تجاه مسلمين. daga mutanen Madina mutanen Makka da suka yi hijira da mutanen Madina da suka tallafa wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da muhajirina da waɗanda suka bi bayan su ta tafarki madaidaici tare da tausayi Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu an sun yarda da Allah Allah ya yarda da su ko ma sun yarda da Allah kuma ya tana da musu da aljannatai waɗanda korami suke gudana ta karkashin su za su dawwama a cikin aljannatai waɗin har abada kuma wannan shi ne babban rabo haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin alfawarin da ya yi da waɗannan sahabbai bayan ya faɗi irin shaida da ya a kansu ya ce radiyallahu anhu wa radiya anhu ya yarda da su sun yarda da su wannan labari ne Allah yake bayarwa ba umarni ba umarni shi ne ake iya cewa kadu ya takalla ka iya cewa yadda za ka ƙi ba ta yi haka Allah ya ce da su ko yarda da Allah wani ya iya zuwa ya ce mana ai sun ƙi yarda da su to amma yana gaya mana abin da ya riga ya faru sun yarda da Allah Allah ya yarda da su al akhbaru la tadkhulu an-nas la yadkhulu an-nas duk labari ba a shafe ba a cewa an shafe labari kaza domin shafa labari ma'anarsa an karyata shi Allah da zai yi magana da kuma ya karyata kai idan aka ce maka jiya abu kaza da kaza da kaza ya faru to wannan labari ne ba yadda za a kuma a baya a ce an shafa wannan labari ma a ce an shafe shi yana nufin an karyata shi a ce yau aka yi rantsar da shugaban kasa da gwamnoni a kasan nan kaga wannan labari ne gobe kuma idan wani ya zo ce an shafa wannan labarin abin da yake nufi ne wannan labarin ƙarya ne to Allah idan ya faɗi magana babu da sun azo a ce kuma an shafe ta na fitar kadar ne hukunci ya ke shafewa a ce yi kaza daga ba a ce an yi maka rangwame an ɗauke maka wannan yana yiwa amma labari ba a taɓa ce an share labari ba babu inda aka zo ana karanta kisar annabi Musa alaihi salam ko annabi Ibrahim ko annabi Sulaiman ko annabi yusuf wani malami ya ce muku wannan labarin da Allah ya bayar a nan ya sace shi a guri ka ba akwai wanda ya taɓa jin wannan ba a taɓa faɗa ba to wannan ayar labari ne Allah yake bayarwa radiyallahu anhu wa radiya anhu duk wanda zai zo ya ce ai daga baya sun yi rubda kamar yana cewa Allah bai san me zai faru nan gaba ba ya riga ya mutu wannan shaida Allah ya san me zai faru tunda shi ya rubuta duk abin da zai faru din shi ya kaddara shi ya ko ya ainihin koya ya kama to kuma ya za a yi an san cewa za su bar musulunci za su dawo su yi wa musulunci na karkashiya ya zo ya ba da shaidar da za a yi ta karanta ta har alkiyama ta kai haka zai yi ba Allah ce na yarda da su sun yarda da ni alhali ya san cewa za su za su dawo su zama da musulunci matsala ya zai yi haka ta kai akwai inda Allah ya taɓa ya dan wani munafiki babu saboda Allah ya san da filarsu ya san ne ne a zuciyarsu saboda haka Allah ya yabe su a nan inna ladina yubayi'una ka tahta shajar inna ma yubayi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim waɗanda suke yi maka mubaya a lokacin inna ladina yubayi'una ka tahta shajar inna ma yubayi'una Allah yadu Allah fawqa aydihim waɗanda ولا يتعارف كده برضه إلا الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا الله يقول يا يرجد من إليك waɗanda suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tafka sun wajen dubu da ɗari hudu zuwa dubu da ɗari biyar kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi masa tafka a cikin abin da a lokacin sun yi hudubiya a lokacin halin hudubiya shekara ta takwas bayan hijira suka yi masa tafka a kan cewa za su yi yaƙi tare da shi ba za su ja da baya ba a ƙarƙashin wata bishiya Allah ya saukar da ayar ce da suke cewa ya yarda da waɗannan da suka yi masa tafka لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ألا يا يرتدى مؤمنين هذا يقول سيدا بسيرة مؤمنين هذا بقى يوم كده يبقى يجي يشوف ولا سيدا تأبنجي أسرائيل بقى يا كراس مؤمنين ولا كده يجي يشوف كافرين هو يشوف فاسقين هو يشوف الظالمين هو يشوف مسيحيين Allah ba ku sai sarki yake ya san abin da ke cikin zuciya. Kaga wanda ya san abin da yake cikin zuciyar bawa ya san mene ne ya kudura. Babu da sun azo a ce a ce mutumin nan zaman munafiki yake da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da da da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi ainihin yayi wa fati ya yi rubba. Allah ce fa alima ma ce qulubuhum. Ya san mene ne a zuciyarsu. Saboda ya san abin da yake zuciyarsu na imani imani ne na gaskiya imani ne wanda yake ya ratsa zuciyarsu ko ya sa ya mutu wannan shaida saboda haka ya saukar da mutuwarsa gare su sannan kuma ya yi musu sakamako da wani fasihi na kusa da haka Allah da ɗaukakin sarki ya yi sauraban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a wurare daban-daban ya ba su shaida iri iri Muhammadun Rasulullah wanda zai na ma'ahu ashidda wa alal kuffari ruha ma'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan har zuwa ƙarshen aya wannan shaida ce ta ubangiji da yake yi wa waɗanda ya halitta ya san su suwa ne ne ne a zuciyarsu ya san farkon su da ƙarshen su ya rubuta rayuwarsu tun farko har zuwa mutuwarsu ya san wannan kuma ya mutu wannan shaida kuma ya san wannan sai da za a ci gaba da karanta ta har kiyama ta kai to amma wani saboda lalacewa da mutuwar ainihin zuciya da rashin imani ya fito ya ce waɗannan sahabban da aka yi da wannan ainihin yabo aka ba su irin wannan shaida ya fito ya gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya duk suka yi rubba ko ɗan tsirari da ba su fita ƙudan yatsu a kan ɗan yatsun hannun ka ɗaya ba. Ba su fi mutum hudu ko biyar ba, ko kaɗai suka yi saura. Wato duk zaman da abu suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ashirin da uku zama suke na munafiki. Ba da gaske suke ba. ana cewa yau baya duniya sai suka zama azzalumai suka zama fasikai suka zama kafirai akwai san yadda za su karɓi wannan aƙida akwai mai hankali da yake da nutsuwa hankalin su yana tare da shi ba harka cewa yau ba a gaya masa wannan magana kuma yau ya ta zama aƙidarsa ya yarda ya fuskanci ubangiji ya koma ga Allah bisa wannan aƙida akwai cin mutunci da ya cin mutunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wannan wanda duk ya ainihi taɓa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ta wanda duk ya kafirta su ya ce sun lalace to yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa bai kula na komai ba akwai zagin da yake wannan a ce an kawo masa almajirai an ba ka mutum ashirin ko talatin ko sama da haka ko ƙasa da haka a ce ga su nan shekara biyar ka yi musu tarbiyya ka koyar da su bayan shekara biyar a zo a same su ɗan yi ɗan shiriki a nan sai za a ɗauke ka wani ƙwararre wajen iya tarbiyya da koyarwa ko za a ɗauke ka wani wanda bai san abin da yake yi ba ko malamin makaranta ne aka zo jarabawa aka ga duk makarantar an taɓa jarabawar ta to ba a tuhumar ɗalibai a lokacin su za a kirawo don iya karantarwa ba ta iya karantarwa bai yi ya duk ɗaliban nan su faɗi to ka ce manzon Allah da yake kowa iya karantarwa ya fi kowa iya tarbiyya gaba ɗaya a ce almajiransa yaudarar ta suke bai sani ba yaudarar da suke zaman da suke da shi ba zama ne da arziki ba ba zama ne da imani ba zuwa suke kawai ya bar duniya da ainihin da ba ɗaya duk su koma ga harkar da harkar duniya da harkar kafirci da munafurci da fasikai babu cin mutuncin da ya kai wani dukkan wani babba wanda ya yi shiru a duniya tun daga sabuwarsa har zuwa yau idan yana kiyasta matsayinsa da falalarsa hakan uwarsa da irin nasara da yake a ce ya iya canza wata al'umma ya shigar da abu kaza da abu kaza da abu kaza na gyara ya samar da zarata irin siyana siyana siyana siyana duk ya karantar da shi duk ya fitar da shi daga makarantarsa ana kiyasta girmansa da wannan sai ka je ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a rayuwarsa a ce duk abin da yake da nan sahabbansa duk a ce da su yarda da abin da ma yake zuwa musu ba ya kasa zantar da su a kan addinin da Allah ya saukar masa ba su yarda ba kaga gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam take cin zarafi idan har kai yarda da wannan aqida kuma wannan aqida ta waji da lalata ainihin sura ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam rusa addinin musulunci ne ba wanda yake da wannan mummunar aƙida wanda yake da wannan mugunyar zuciya da take tattare da irin wannan aƙida bai kamata a gaishe yana kiran wani wanda ba musulmi zai shiga musulunci ba dalili yau idan ka kana tattare da wannan gurɓatacciyar aƙida ka tsaya gaban waɗanda ba musulmi ba ka ce da su su zo su shiga musulunci musulunci shi ne addini na gaskiya sai zai kawo gyara a rayuwar ɗan adam sai zai kawar da dukkan wata barna wani barna da fasadi da waye da waye a cikin rayuwar ɗan adam ba za a kana kiran shi zuwa ga wannan ya ɗaga hannu ya ce ko ina tambaya sai da ta yarda cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba sahabbansa bayan ya yi fashi duk sun yi rufa kake masa in ya ce to waɗannan fa su ne waɗanda aka saukar da alƙur'anin da kake kira na zuwa gari ka a gaban idan yana ɗanyen su kasa aka karanta da sannan bayan wannan wanda aka saukar wa alƙur'ani shi ne malami amma abin da ya zo da shi da alƙur'anin da shari'a gaba ɗaya ba su iya canza waɗannan ba ba su iya kawo gyara ba a cikin sai yanzu bayan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas da wucewar wannan annabi kuma alƙur'ani zai tasiri idan ya gaya maka ka sai ka gaya min za ka gaya maka yace shi dai ya san abin da bai yi tasiri da yana ainihin da fahimta ba wanda za a yi yanzu bayan ya huce bayan shekara dubu da ɗari hudu da kuma ya tafi idan wanda aka saukarwa da alƙur'ani ya fi a tsakaninsa da ubangiji shi ne jibrilu kawai ya zama da bai iya tasiri ba ta yaya kai za ka yi tasiri haka kira mu mutu da addinin wanda duk ya faɗa masa wannan kuma kana tattare da wannan kira ko za a yi da za ka iya ba amsar da za ka ba shi sai ke kace ta tuba ta wala kai ne kake yi aqidar da kake kai ba aqida ce ta kwarai ba ka dawo ba aqida ahlus sunna wannan ita ce an ta kowa da ta rige ba sai da aqida ta shi'a ta zage ta hakkar annabi sallallahu alaihi wasallam da cin zarafin aqida ce wacce kokarin da ake yi ta karkashin su shine a yi musulunci gaba shi yasa abu jira abu jira asirrahi wani bijimin malamin hadisi ne ba ya suka rayu da irin su muslim ibn hajjaj shi da yi littafi ba ne shi yasa ba a kai shi ba sosai amma makaranta ilimin hadisi sun sa abu jira abdulkarim da har arrahi yake cewa an tambaye shi game da game da waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke kukan adalci yake waɗannan mutane ne waɗanda suke so su soki annabi sallallahu alaihi wa sallam su soki musulmi amma suna jin tsoro to sai suka gani tsara su soki waɗanda ta hanyar su ne ake sanin musulmi idan suka soke su suka rufe su to ta rufe na su rufe musulmi sai da suka ɗauko musulunci a kakar waɗannan sahabbai su suka rinke da hadisan da muke karantawa a babin aqida a babin sarki a babin sallah a babin azumi a babin zakka a babin hajji a babin akhlaq a duk wani babu na addinin musulunci da rayuwa gaba ɗaya sai suka rinke hadisan sai suka makalito mana alqur'ani ta hanyar karantarwar su suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da almajiran su har yanzu kan idan ka rinke su ka rinke alqur'ani ka rinke hadisi domin ba a ce to idan har ba su da adalci da adalai ba ne fasikai ne fajirai ne makaryata ne a ce abin da ba su karantar da mu bai kamata mu yarda ba dan makaryaci bai kamata su karɓi labarin ka ba su gaya su baka da Allah ya yi kaza ya ce kaza ya umarni da kaza ya hana kaza bai kamata ka ɗauka da matuƙar ta yarda da cewa su fasirai ne fasikai fajirai makaryata to shi yasa yake waɗannan su ne zanadika ha'ula uhudus zanadika zindiƙai ne suna ɗaya musulunci a abin da suna ɗaya kafirci a zuciya suna bayyana musulunci a kan ainihin kafar baki amma abin da a zuciya ke saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a rayuwarsa ya dinga nuna wa ainihin al'umma farkata sahabbansa tun daga kan fitattun sahabbansa waɗanda suka fi kowa hijira suka fi kowa falala wanda abubakar umar usman ali da sauran al'asaratul mubashiru da mubashiru da biljanna ya fito ya mutu bishara da aljanna ya ga wa duniya cewa ɗan aljanna ne sauran sahabbansa ya yi zafin ne kada a zage su la ta fibbo ashabi la ta fibbo ashabi فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. كذا تزاجتها حبيبه. أقول كيف تزاجتها حبيبه؟ da na rantse da wanda zai zaki hannunka da ɗayan ku zai ciyar da kasan da sun yi an kuɗi na zinari ba zai kama ƙasar mugun ɗaya daga cikin su da zai bayar fi sabilillahi ba ko da rabin mugun saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya yi tabbatar da al'umma ta na sahabbansa ya kuma ga su ne kada a gaji duk sanda ka ga ana gargaɗi to ai mararo akwai wanda zai saba wa abin ne to ko kada a yi ta kada a yi ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi ila'in sa sai akwai waɗanda za su yi wannan sababin wannan hadisi Khalid ibn Walid sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yana daga cikin waɗanda suka musulunta daga baya baya ya musulunta lokacin sarki Makka yana daga waɗanda suka musulunta daga baya baya Khalid ibn Walid yana daga cikin waɗanda suka musulunta bayan sulhun Hudaybiya ba da sulhun Hudaybiya musulunta ba da baya cikin as-sabiqun al-awwal sai wani abu ya hada shi da Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Auf yana daga cikin goma da aka yi musu bishara da aljanna sai suna da rai sai wani abu ya haɗa shi sai ta abu duk wani ya faɗi faɗar magana ga Abdurrahman abin da ɗabi'a ta ɗan adam idan ya fi sai labari ya kai kullum manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake ga wa kare kada ku tashi rage ku kaɗai ka duba wannan magana ana gaya da wani wanda shi ma fa sahabin ne amma darajar ta bata kai tsawancan ba ina da wanda shi a yau yana cikin datti da ƙazanta shi kuma ya zama yana da wannan lafiyar da zai gaji sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan har waɗanda suke sun musulunta daga baya baya sun samu falalar shirba amma duk da haka daga Allah ya ja kun nan shi yake ba ɗayan su zai ciyar da dutsen uhudu gaba ɗaya da zai kai uhudu ɗaya na wanda suka riga suka musulunta da farko farko da alaba to ina da mu me za mu ciyar me za mu yi na addini na ibada na ɗaya misali kafar waɗannan aya ɗaya da suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam khairun min ad-dunya wa ma fiha su'bat rasulillah sallallahu alaihi wa sallam bi muddati khairun min ad-dunya wa ma fiha kaduba kalmar sahabi wacce take nufin mutumin da ya sadu da annabi sallallahu alaihi wa sallam yana mai imani da shi ya mutu akan imani wannan shi ne sahabi wannan kalma ta sahib sahib hajjata a harshen larabci asalin kalmar ba a amfani da ita sai ga mutumin da ka gina da shi ba a cewa ya da sahibin ka ne sai an san ku tare da shi lokaci ne kai dan ku haɗu da shi a kasuwa ya zo soyayya ka zo soyayya ko a mota ka shiga mota ya shiga motar wannan haɗuwa da za su yi kaɗan wannan lokaci ba ka isa a ce da su sahibin ka ba amma saboda sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da wani matsayi na musamman da wata daraja ta musamman in ya mana wanda kawai ya hango shi daga nesa yana fara da nesa suka rabu a nan bai fara ganin shi ba har ya koma da Allah ana kiran shi sahabi wannan sai da duk da babu mulagana ba na zuntar halaccin a ciki amma kasancewa ya yi arba da shi ya yi ido hudu da shi ya cancanci wannan matsayi sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama su kula wato ita ta aska duniyar gaba ɗaya wanda ya nemi duke ta yana so ne ya duka musuluncin gaba ɗaya ba yadda za a yi a addinin musulunci ya zama addini karɓaɓɓe nagartacce ingantacce sai an yadda da cewa sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarfa tsari imam sa'adi amir ibn shirafi sai daga cikin sahabbai sayyidina ali radiyallahu anhu shi da kansa an yanke da gare shi da islami mai kyau yana cewa an tambayi mabiya annabi Musa alaihi salam ko da yan gudawa aka tambaye shi cewa man khairu ummatikum kuwa suka fi alkhairi cikin al'ummar su ko gudawa sai suka ce sa ashabu Musa alaihi salam sun suka ce sahabban annabi Musa. Aka tambayi kiristoci mabiya annabi Isa alaihi salam. Kowa suka fi ƙarfi cikin al'ummar annabi Isa alaihi salam sai suka ce hawariyo sahabban annabi Isa. Amma da aka tambayi arrasu ba baƙar shi'a aka ce da ce ko a yi sarra ummati sarra hada wal umma qalu ashabu nabiyina هو يقرر هذه الأمة ستة أصحاب النبي فلا يحسب الإيدة الشيئة الإيدة شيئة تتكي فتلد سنادة اللي هي تتكيها وهذا الشيء لك بيانها أما إذا لم أكن لك ذاك ذلك بقى إيه جسد سمع إيه فدوبة سمع بجسد أكيدة بكتب كويس كبتني يعني amma ba ta samun mabiya sosai shi yasa suka fito da wannan tsari na tafiya haka ce shi ne kaso wato kaso goma ba kaso tara cikin goma na addinin ma gaba ɗaya wato ka ɗora abin da ba shi ne ka bayyana abin da ba shi ne ka ɗora a zuciyarka ba suka ce wannan shi da addini saboda idan aka je aka bayyana ta ba wanda zai yi da ita da ta ake koyi ta sai an ce ɗanta da juna sai an za ta kafa ta fara ramin sannan a zo a kaza maka kuma wata kila idan an za ta ta hanyar wata ainihin ga lalace da ake baka ta duniya kana karɓar wasu ɗan daloli ana ba ka da sunan addini kana cinyewa ta riga ta gama cinye dalolin su to kuma ba yadda za ka yi sai a ce to ka ga shi'a ka cinye daloli ba ka da su ko lalle ka biya to sai ka rungumi shi'a kuma da sai ta a tarihi ba inda ta ba a yadda suka tsira na a tarihi sama da shekara dubu suna nan amma har yanzu a wani ɗan wuri suke tsoki a duniya ba su da yawa yanzu ban da kace iran ko wani ɓangare a labanan ko ba ahalin sunna ɗin sun fi yawa sai iraki ko ma sunna ɗin sun fi yawa wannan cewa in ce a sun fi yawa iraki sun ka ganda su ta amurkawa ƙarya ce waɗanda suke ɗan ƙasar sun yi bayanin kowane kowace gunduma da sunna da suke ciki da fi'a kawai da aka sai zama na fi'ar kaɗan ne ba a da ake fi'ar su suka fi yawa amma tsawon tarihi kuma aikaman masa ba zai yi ba. To amma saboda su ne suka ainihin rungumi Amurkawa sun suka sanye su da furanni da kafin suka karɓe su hannu biyu suna sumbanta su. Sai aka ga su ne abokan tafiya. Don haka sai aka yi farafa ganda cewa sun suka fi yawa. Don haka an zo an yi wani ba su na daji na iska sai a ce sun suka fiya da haka sun suka fi amma ƙarya ake kuma shi'a kamar yadda ibnu taymiya yake faɗa a tarihi a tarihi ba za ka samu inda shi'a suka fito kawai sun fito ne don su yaƙi kafirai su tabbatar da musulunci ba babu wannan a tarihi wani zai ce mai ce ai akwai hizbin lahi suna aiki a ne ba kuma suna aiki da wasu dawa da irin wannan siyasa ita ta rubuwarsu a lokacin da Kumaili yana cewa Amurkawa a Saitanin Asba babban shaitan a lokacin wasu suka bi shi a zubu cewa da shugaba ya samu da jagora ya samu irin wannan siyasa babu inda shi'a suka fito sakamakon don su yi jihadi amma duk wanda za a bauta masa akwai masa farmaki har ɗake ta a ɗabi'a ta ɗan adam a ɗabi'a ta mutum ko a ɗabi'a ta dabba ba idan tura ta kai bango sai ya dawo shi ma sai da karewa wannan fa shi da abin da ya faru shi a ta labanan mutanen labanan ne kuma sun yi dandazo a kudancin labanan isra'ila ta je ta maza ya kudancin labanan ta tere su ta tabbata wasu ta ɓata gudun da gaisu ka ga abin ya yi da allah haka ko wani irin addini yake bi yake ta fita kai ta an taɓa kayan ka ne da musulmi da wanda ba musulmi ba duk da suke a nan ka je ka ga a ƙasashe daban-daban waɗanda suke tsoro saboda suna ga an sauya musu haƙƙi kai wa musulmi ba ne har da haka wannan an tsokane su ne shi yasa suke kokarin kare kansu kamar yadda ko dabba ce ta matsa maka to za ta kokarin kare kanta amma a gaya min inda ake jihadi afghanistan ko kenya da wanda aka yi a bosnia da kashmir da kudancin telebin ka gaya min inda shi'a suke ko ɗai babu duk gwagwarmayar da aka yi afghanistan da tarayyar soviet kafin ta karya su an haɗa sunna su suka yi wannan gwagwarmayar sai suka karya tarayyar soviet har suka je suka tabbatar da shari'ar musulunci lokacin da 'yan ɗaliban suka bayyana afghanistan da amurka ta zo za ta yaki afghanistan iran ta ba ta gudunmawa tana masa goyi da wannan sun taimaka amurka wajen a karya yan taliban a afghanistan ba su taimaka an karya tarayyar soviet ba ba su taimaka an karya aƙidar gurguzu aƙidar ba allah amma kuma suna tutiya da alfahari sun taimaka an karya tutar la ilaha illallah ba falastinawa na akwai sanda iran ta kai musu wani wani taimako akwai ɗan iran da aka ce an samu cikin falastina na jihadi aka gama jihadin gaskiya duk ahli sunna ne da suke kasashen larabawa da waɗanda ba da na larabawa da suke sun da kai ɗauki babu wani ɗauki a ƙasa haka nan a kekaniya duk wannan ba kasashen da jirgin da aka yi tsayi da rasa ahli sunna ne babu shi a cikin to amma inda za ka ga kafirai sun zo za su yaƙi musulmi to kuma shi Allah iya taimaka musu shi Allah iya taimaka musu kafin ma wannan abin da ya faru na yanzu a Iraki a lokacin da ta wannan kabila da ta yi tarihi a baya wacce waɗanda suka so su ainihin mamaye duniya gaba ɗaya su mallaka duniya gaba ɗaya saboda ƙarfi da suke da shi da iya harfi da iya farauta da rashin tsoro lokacin da suka jiri taso gangan bayan sun linkuta dukkan ƙabilun da suka biyo da ƙasashen da suka biyo ta kai lokacin da suka zo gangan suka mutu gangan a lokacin sarki al-mustaqim billah shi ne khalifa wazirin sa ibn al-alqami da shi ne shi ne waziri ibn al-alqami sannan da wani malamin sahaba مكور الدين الصوفي ولا ابن تيمية الكتاب مكور الكفر الصوفي lokacin da kasar kasar ɗin nan san tagariyar maguzawa ne suna bauta wa dodannin iyayen suna bauta wa ubansu wanda suka ce shi ne uban ƙabilar gaba ɗaya sunan shi jankins khan shi zance kan sun ce shi ne Allah su gaba ɗaya. Kuma shi zance kan ba ya mutuwa. Gangar jikinsa na iya mutuwa amma ruhin yana nan. Da gangar jikin ta mutu sai ruhin ya yi tsalle ya faɗa cikin babban ɗansa. Sai ya zama shi ne zance kan ɗin. Sai a ci gaba da bai samar. Saboda haka shi zance kan kuma ana tare da shi. in ma an ga wannan gangan kankan gangan jikin ta faɗi to biyu gangan kankan da yana nan da ya haɗe rage ke ɗansa to kan kan automatically ya zama shi ne gangan ɗin da haka suna bai kakkare ya sa musu shari'a su da dokokin su bisa gargajiya ta su akwai kundin constitution nasu ana kiransa alwasa tsabar zalunci ya constitution duk abin da kai kawai kisa ne wanda ya saci igiya kawai a tafi wanda ya saci kai a tafi kawai kowane abu a mutum yayi a cikin alwaza hukunci ka kisa sannan babu haram ko wani abin da kake so kawai kai ka ta igiya ka yi zuma ka yi luwa duk abin da kake so kawai ba wani ba magana haram ka ta abin da kake so ka ta abin da kake so wannan shi ne kundin su na mulki da su suke shari'a ganin cewa Allah ya wasu tsarewa wajen iya harbi da farauta da da sarrafa sarrafa da wasan wanda su da kankoki Allah ya ba su wannan ko suka ga ya kamata su haɗe duniyar duka ko ya zama bawa su da ka suka duka ko duniya da yaki ba tausayi ba rahama duk abin da suka fi kawai da su kawai a mulki ko ta aiki ko babu maganar ka ce kayi karanda ka zama na ta kawai a yi ta kanka shi ne magana lokacin da suka yi ko da zan al-mustaqim billah al-khalifatu al-abbasi ko ne khalifa a lokacin ga waziran ka da shi'u ga wannan mugun malami na kurin kufur sufi ko da kurin kufur da wannan wazirin ibn al-alqami sai suka samu khalifa sai suka fi mata ta ga fasahar da za mu iya a ƙasa ba sun fi ƙarfin abin da yake kawai mu je mu kasanta mu yi yarjejeniya da yarjejeniya da kuɗi sun wannan shi ne zaman lafiyar mu in ya so ko da haraji ne jijiya sai mu dinga biya amma idan muka ce za mu yanke su to duk za su kakkace mu su kuma ƙasa gari sun ga kaga sai raba mu da mulkin mu kuma sun ƙasa gari suka ƙoƙarin gamsar da khalifa ga wazir ga malami ko yadda suka koma can wajen su hulaku su babban kwamandan nasu suka gaya masa cewa kai ya damu mu nan da ka gani muna tare da kai za mu taimaka maka ka ƙarasa wannan garin a gudu ba tare da fara hala maganar yaƙi mun yi riga mun gama da ita kada ma sai dai jinka su za su ce za su wani da mara ko wani abu da yaƙi kuma za mu kawo maka khalifa da dukkan iyalan gidanka cikin ruwan kai kai kai kawai abin da ka gaba ba suka koma suka ce wa khalifa ai an gama komai yanzu kai ake jira to zo da mutanen ka a ba su amana a ba su amana a ce ku ku tafi aminuna ba abin da zai ka zai same ku Allah mun ce mu lokacin da suka fito suka zo sai kawai suka ga gaba ɗaya an yi garkuwa da an kama haka aka yi wa khalifa da duk mutanen gidansa ya tsaya ne. Daga nan kasar ba su tsaya ba, suka danne daga ba, suka dinga kisa, suka dinga kisa, duk abin da suka fitar da kisa. Zuciyar mutane ta cika da tsoro, ta cika da tsoro. Waɗanda suka suka ga abin, suna labarta abin, irin su Ibn Lafi a cikin littafin sa alƙalin Bukhari. da yake shi abubuwan ya ya ya ya ya yi zamani da abin yake da yanzu zamanin zai rubuta abin da ya faru ya jima yana kai kawo an da ya rubuta wannan bala'i da ya aika da kuɗi ko da ya rubuta yake gaban ku sana uqaddimu rijlan wa u'akhiru ukhra ina ta ainihin taraddudi in rubuta ko sai in rubuta dan bala'i ya kai bala'i yake cewa ni dai a iya sani na da tarihi sai da kuwa duniya ɗan adam bai taɓa ga bala'i da irin wannan yake kuma ne a hasashe ba har duniya ta tashi da zai ga irin wannan bala'i yake ko wata kila ko sai ya ji ya maji ko sai dugan yake kai gara dugan dugan in ka ce ka yarda da shi ka ji ma da shi ka da shi waɗannan ba su ƙara kowa ko su ne waɗanda za su samu mace da ciki a kasa matar bayan an kashe ta a kasa cikin ta a ɗauko jinjirin da yake cikin a kashe shi sannan ai gaba suna labarta mana irin yadda tsoro ya cika zukatan mutane a lokacin su ko ka ga mutum ya fito ga shi da makami a jikinka amma da ka tare ya ce kai gona yanzu ya ce mai ko makami ya miƙa masa ya tare masa kuma ya yake da ka tare zai game da mutum ba a makami tare da shi wannan ta farko ya ce da wannan mutum a yajin din bishiyar nan sun zo in dawo ya ɗaya da shi gindin bishiya ya koma gida a ɗauko makamin sun zo ya same shi yana nan idan na gindin bishiya ya ya ɗinke kan ya tafiya ta in ya suka zuciya ba zai iya tashi ba ba zai iya gudiya ba suka danne da gudan haka kogin lahari dukula da kura suka yi jajawar da gidan al'umma a dalilin ibn al-alqami da nasirin kuhurki su ne ra'asu shi'a a lokacin ibn taymiya a cikin manhajus sunna yana raddi da ibn mubahir al-kulli ne manhajul karama a cikin wannan littafi a cikin sa na kasai yake cewa bayan ya faɗi irin wannan aika-aika da ta faru a lokacin wancan a babba yake ce da a yanzu ba kafirai yahudu da nasara za su zo da ruwar za su yaƙi ba ba su ƙasa iraki yake da su a sun ce da kana haka ya faɗa ibnu tabi'a abin da ya faɗa a cikin minhajus sunna yake da a ce yahudu da nasara za su zo su yaƙi musulmin iraki yake ko da shi a kun zan tare da kafirai Allah su musulmi da kamar ya yi in kare ya ga me zai faru gaba nan gaba ko ga shi ko abin da yake faruwa a Iraq ne to ya za a yi waɗannan a ce su ne suka fi suke fito da fito da kafirai ya za a yi ayoyin su ko suke rungunar kafirai suke sumbanta su suke zama da su a tattauna ayoyin su wanda su ne marjiya su ne na ƙoli su suke halattawa su haramta to yau ta mabiya za su yi rubuta hatta mutu da sabar da kake ji yana irin wani wani wani wani wata barazana sai yana ta wani zullewa ba zullewa yake yi ba ba wata turjiya yake yi ba a lokacin da aka zo za a yaki iraki yana tare da waɗanda suka zo yaƙar iraki sai daga duk wanda ya san tarihin shi a iraki ya san shi a kala biyu ko gunkin shi ɗan shi a iri biyu da iraki akwai shi a farisawa akwai shi a larabawa akwai shi a wanda asalin su ɗan iraki da suka zo iraki suka yi kaka gida suka yi nauyi a nan sannan kuma akwai shi a larabawa ne shi amma shi an shi suke yi to gidan mutan gidan su sabin gidan su sabin su ne gidan larabawa wancan kuma su fuskani ko محمد الباقر عبد عبد عبد محمد الباقر عبد العزيز الباقر ko kuma waɗannan suna ko kuma waɗannan farisawa ne to ba a ga miki ji tsakanin shi a laraba da shi a farisawa a iraki saboda su laraba suna da aiki ne kan tagarwar shi'a kuma su larabawa ne ya kawai wasu bakin haure za su zo su yi kaka gida duk maganar hauzatin ilmiya da komiti da waye da waye duk su dinga ciyewa haka a ce an ci akwai wata wata jijiya da ake ɗora wa duk ɗauki a da zai bayar bayan zakka ana suna kiran ta komiti to hauzatin ilmiya su suke cinyewa duk wannan ayoyin su suke cinyewa to saboda aka ce laraba sun zamba da ya zama na a cikin alfakin ba su da wani kaso to wannan ta haɗa haɗa tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu shi kai ta mutu da sabir yana da gidan su bakirin haƙi ko su da kake masa ina ba kaddan ba shi yasa yana dawowa daga iraki daga iran bayan an an kayar da gwamnatin saddam aka sa masa gab yana a masallaci ya mutu wanda su kuma suna su zubar cewa su gidan su bakin cewa gidan sabu ne suka suka suka kashe su saboda suna jin cewa su ya kashe musu uba da haka haka ake zamar dodowa da manja a tsakanin gidajen biyu lokacin da amurka suka zo suka ga gidan su fuskani ba su da alaƙa sai tsaye da hizbullahi don hizbullahi larabawa ne sun ta alaƙa da musu da sabu bai kamata su ɗaura aure tsakanin su wato amurka su ɗaura aure tsakanin su da wani gida wanda yana da alaƙa da hizbullahi ba sannan kuma ba su da wani ba su da wani abin aure a ganin cikin tafiyar tafi an cin iran ko suka tattara mutta da sadar da karkatar da gaisun da abin su suka watsar jirgi gida suka rungumi su sami su ba kiran su to wannan ta sa ta mutta da sadar yake turjiya an gama rabon alfakin bai samu ba tatta tatta tatta rai ba wai maganar kowa a amurka ta zo iraki ta lamu ba yadda zai yi ne ragar awon lokaci sai su shiga gwamnati da sun shiga suka gano ba a dama da su sai su sun fita sai za ka babu wani guri da za ka ce ga inda shi'a suka fito suka kai wani ɗauki a wani guri da ake kasa musulmi don su kai musu taimako ba to wannan aqida aqida ce da take dauke da kula da mutum yara da suke samu wannan aqida su ta abin da kai jahilai ba su da ilimi an zo ana ta nuna musu soyayyar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Fatima Ali mutum ya zo ya ga gaddabe maka yana yana maka kuka an zalunci Fatima an saka maka an saka maka kai an sa ta tayi dari sai da ilar yanan ce ta a cikin yayi an gagaggabe maka ana cuta kawai sai kai maka da hawa ya zuru maka ana kuma ji ka ɗan ɗan ɗan Allah an kasa Hussein an yi kaza an yi kaza to wannan ba ita ce da ayar shi a a fito maka ta wannan kofa mu ahalin sunna mun fito a kan san ahalin dai mun fi ku sanin darajar ahalin dai ba da iyaye suka kashe husaini shi a ne wanda bai san tarihi ba shi ne zai hukunta zai hukunta wannan amma wasu gina-ginan shi a ɗin sun amince da cewa shi an tuka shi a ta tuka sai suka kashe husaini sai suka rubuta maka takarda yana matsala zaman zamanta suka ce sun yi gagarumin shi sun haɗa runduna ba ta ganin karkanta ba ta ganin karkanta yanzu nan kuka yi masa da baya a haɗare gwamnatin yanzu da bin ma'ayyar zai fito a haɗai suka zafin nan ta irin su ibn abbas irin su ibn umar kada ya fita kada ya je bai zo abin da suka kira shi zuwa gare shi ba ya taso ya zo sai da ya zo wannan wurin karbala ina shi'ar da suka ce sun haɗa gagarumin wato runduna da za ta zo ta fara da sai duk sai aka gaba da shi wani wanda ba yake ta ainihin da sun alim bai ta alim bai sai aka gani shi cikin rundunar Ubaidullahi ibn Ziyad wanda ya fito da ya ci fito da ko da an an kusa kai an an haifafin kusa shi ne rundunar ubaidullahi ne biya wanda ba sun cika garin abin nan da surutu gari da surutu za su ko da kawance ko da su kuma shi ne suka fito suka yaƙi shi ne suka kashe suka kashe su suka kashe ƴaƴansa da wasu daga cikin alim bai sai da kansu gina-ginan shi'a sun faɗi wannan magana cewa shi'a sun suka kashe da kai kuma a yanzu a yanzu ana kai ni koke koke ana ta kasa jiki gudu yana gaba wai ana kai kuwa a abin da ya faru da kodi ana kaza ana kaza a duk ƙarya ce duk ƙarya ce dan a dole mu tafan shi'a din lazim balaga a ga irin riwayoyi da aka rawaito ibnu abdul hadid sarri na abdul balaga da ibnu abdul hadid shi'i ne ya fi shi maganganun da ya faɗa dangane da mutanen kuka da yadda suka yi da zulamin husaini rabi Allah ba. Kada ya tafi ahalin sunna ba sa tare da irin wannan karkashin tafiya. Yawanci yara da ake ruɗa da su tsaya sun yi karatu ba. Ba a tsaya an karantar da su da yin sunna ba. Domin ɗariƙoƙin sarki sun yi san irin wannan karantar yadda sun kalala yayi yayi yayi ba ɗan an karantar da sunna ba kuma ba a ɗan an gaya wa mutane kalalar sahabban manzon Allah ba sai aka ta gaya musu kalalar shehunai ko da ga mutum jikin sa yana makarkasa yana rawa zai kai duka ya an an taɓa shi amma da za a taɓa kai ba a taɓa kai da ganki laka ba abin da zai ina ba su kai wa ahlus sunna farmaki an taɓa jin sun kai shi a farmaki an taɓa zai sun kama wani a kan an kai shi gaban gaban hukuma ko ko ko saba ko wani abu akan cewa ya yana zage fatan manzo Allah ba a taɓa jin wannan ba sai a wasu gurare ma haɗa kai suke yi da biya da mai da biya zai su haɗa kai sai a yi abin nan mai da biya haɗin biya ko a da da da da da da to su zai ci sai zama da waba ce wata ƙofa ce da za ka bi ta ciki a ɗin ka ci gafiya ƙofar da za ka kai ka ciki to matuƙar da haɗin an karanta sunna da an karanta to suke na za a sani ɗan yara da wannan tarihe-tarihen na ƙarya da yau a ta gaya musu ƙarin ana cewa haka haka ya faru an yi wa kaza an yi wa kaza an yi wa kaza irin labarurruka na ƙarya na sarri daga su faru da a faru haka sun su gona suka faru su ake faɗa ibnu tayyiba yake wannan su ahli sunna su ashabu rasulillahi a dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rabu anhu Allah ya gada su ya fato ashiya asiya suke bainal ghadiyati tsakanin waɗanda suka zurfafa alladina yughaduna fi ali waɗanda suke zurfafawa su yi iyaka dangane da sayyidina ali shi'a suna zarfafa maganganu dangane da su tare tun lokacin da abdullahi bin saba ya fito yana kowa ya gari gari yana ta kujuhu ta sa'adar sai da abi yana cewa ai ba man ko shi ya cancanta ya zama halifa zalunci aka aka ɓaci aka ba sai da abubakar umar ya zo ya tsaka sannan aka za ka ɓaci aka ba sai da usman yayi sai ai yana cewa da wannan yana cewa ga irin kalamarsa har ta kai ma yana cewa shi ma annabi ne sai har ya ta kai yana cewa sai da ali shi kansa Allah ne a wannan lokaci duk waɗanda suka bi abdullahi bin saba ana ce da su as-saba'iyya to shi ya tsaya da ya tsaya ta na dan ya da shi an sa ne ta ga ta ya sai da lokaci ra to ya ga mutum ya sai ya ga kin nan shi to shi suke ce maka shi Allah ne bayan shi bawa ne na ubangiji wannan aqida ta furci ne wani yayi su sauka daga wannan aqida suka ce shi ba za su sauka ba tunda dai sun yi imani da shi shi Allah ne da za su sauka imanin su ba ya sa aka fara abin da kira aka kunna wuta yake a ta jefa mutanen banza ana jefa suka ce yanzu muka ƙara tabbatarwa kai Allah ne a yayin yake azabar wuta an ba Allah ba labari ya zo sai ba a Abdullah bin Abbas yake ai ba haka ya kamata ba ba shi kansa ya ba bai kamata ya kora su da ita ba ما أجمع بأن أنا كان لا يعذب بالله إلا رب الله وبنجد في كأية أذابا بالحق حين كانت هيك كان ما رأيت أمر أمرا من كان أجلت النار على بحيث تنبان انظر في العبادة بماذا أبيت يا يميني الأمر يا يميني في نفسي لا أيمه الجيل بسيطة نفعت الصحابة إلا ما كراية تنبر ما كأجيل بسيطة أي تجيبا فكذا ما ليس يبقى لتتخارى والله suka ce bai mutu ba in ka girgiji yana yawo a sama zai zubar da ruwa shi ne zai mutu ruwa ko suna zuzu sa'awa a cikin sayyid na ali sai ya tabbare rahu ala abi bakar wa umar su ce shi ne ya fi daraja ya fi fifi ko a kan sayyid da abubakar da umar wa ya haka ku daina annahum imamin da su dole guda kuma suna ɗaukar shi ne ma'asumi shi ne wanda baya faɗo baya shi duk a ummar su ma'asumai ne ma'asiri wanda ba ya cire ba ya faɗo duk abin da ya fito daga bakin sa kawai ka ɗauka gaskiya ce shari'a ce ta aiki da ita to duk mai maman shi shi ke ma'asumai ne wa ahli sunna babu wannan annabawa suke da isma amma duk san wasu wanda ba annabawa ba ba su da isma ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam suna da adala amma adala ba tana nufin isma ba suna yin shiru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna suna yin shiru gyara musu shirin ya ne yasa kai kaza ya ne yasa kai kaza kaza yana musu gyara ba ba su da isma suna yin laifi amma suna ci ba to su yana laifin su fito a inda suna a filai ne wa Allah sahaba ta gana mu kuma sahabbai sun yi zalim manzo Allah na rakuwa maimakon su tsaya abin mai kula sai kawai suka tafi suna tunanin ya za su nika su gaba to yana abbakar da irin suka tsara bayar manzo Allah suka tafi ta tsufa don su yi ta'aki suka bar sai da abu su kadai su yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yanka da sallah su suka kai su kai su kuma sai da abu suna kai suna kai ciki yayi zai gaba su gaba wai tun daga wannan lokaci sai da Abubakar da Umar suka lana suka zama aljalimai shi yasa a cikin addu'a su suna da wata addu'a da suke kira da ayyuka na mai kurai da suke karanta ta addu'ar gumaka biyu na kurai shawara a ciki suna la'antar sai da abubakar da umar da ɗayansu mata biyu aisha da suna kiran su aljisu wa sabu a ce a sama na a cikin manya-manyan da suka san shi'a kusan littafi goma sha hudu na shi'a duk a kai waɗannan suna la'antar sai da abubakar da umar suna kiran su gumaka sai aka suna fifita sai da abubakar umar ali sannan kuma suna kafirta فسائقاً بذلك تبدأ سيدنا أبو بكر دائما وكبر الأمة بعدهم كذلك دع الأمة تكافر سيدنا في أيام بقول ذاك أيام بعد في أول أي في أساس من السجود كذا أما أنا تتفاجئ في كافر سيدنا ده شيء الله سنة بدل ما نبغى الله بدل ما نبغى سنة بدل ما نبغى القرآن سنة بدل ما نبغى بعد إلا بتهديد سنة har yake nan sai a kila su sunna ga musulmi ba ga musulmi ba ko ne ke kafar ummata ba'da wa rabbana ja'aluhu nabiyyan aw ilaha sukan ma sanya shi a wasu lokuta sukan sanya ali a matsayin annabi ko a matsayin allah wa bainar jafiyar da kuma waɗanda suke masu sanya haƙƙi allazi ne ya aka gudu da fitra waɗanda suke ɗaukar cewa sai da aka karfa su sai da aliyu ta su su ne kawai mun yi bayanin su a baya wanda suke kafirka sai da ali suka da ya yarda a yi sulhu tsakaninsa da tsakanin mu'awiya radiyallahu anhu suka ce ya kafirta saboda ya yarda da wani kirki da Allah ya kafa ya kafa islam suka kafirta sai ba islam shi kanka wa yasta rabbuna bila amina suke ganin halal ne ma su zubar da jini saboda ka kawari suka kashe sai ba Abdurrahman ibn Yazid ya kashe sai ba da kawari saboda sun kafirta ya kafirta sai kafirta sai ba islam ba da sai kashe ويستغل دولة سب علي وإسلام هنا هنا ده المستحب وما إيه سيدا لا تفهم لا بأس كذا جي سيدا علي كذا جي سيدا ويقضى هنا في خلافة علي كلا سوسة خليفة علي وقد يكون الخوارج سؤال كل ما تفعله ما تفعله سيدا علي ما تفعله سيدا على الله صحابي مدرجة كونه مثل نبي أجد آل السنة كونه نبي أبو بكر عمر عثمان علي أبو بكر عمر ومن باب جاهلية باب كوسيف أصلي من أصول السنة كوسيف سيدنا علي أظهر كده أسامي صحيحة ولا كده خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ويوم متى مبايع من صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. ويوم يملك الأمة لا الذي انتهى في في أبو بكر. في كيف تقول على أبو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوى اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. ويقول إذا وقع النجاة في جيلانا أبو بكر وعمر. عبد الله بن عمر يا اخي من سكن في اذان مع النبي صلى الله عليه وسلم من اخي من اخي في كايا نخير سنتين ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نفسه كلا فضايا انا ابن صلى الله عليه وسلم waɗannan mu a wajen da haka tartibin ne waɗannan tartibin su yana nan gargadan tartibin halittansu kamar da suka zo a khilafa haka suke a falalama dan kowanne ana ba shi kalmarsa akwai zaɓani a gurin ahli a gurin wata ahli suna tsakanin fifita kan waye ya fi fifita tsakanin islam da ali wasu suna fifita ali ala islam a cikin ahli suna akwai wannan tsakanin saboda hadisai da suka zo na kalala dangane da sai da ali suna da yawa to wannan kasa su fifita sai da ali a wajen kalala amma sun yadda a khilafa islam shi ne na uku sannan ba su babu wani ahalin sunna bai taɓa sokan khilafa sai ba sai ba islam ba ya ci a ƙidar ahalin sunna wasu suna tawakkufi wajen tafsir tsakanin sufi da ali da islam suna suna tawakkufi kamar yadda yanzu a cikin gidan wani an tambayi imam malik dangane da ali da da islam wanne ne za a gabatar a wajen kalala wato waɗanda ya rufta cikin waɗanda ake koyi da su da ya suna magana a kan wannan da sun yi shiru don haka shi ma yake amma a wajen khilafa babu kokon babu sabani yadda kuke a jere din nan haka kuke a wajen khilafa to ahli sunna kuke da wannan hadin kuke da wannan insafi ba ta ce ko wani sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika fi sa'ir abwab as-sunnah fa muwaffaq haka suke tsakatsaki a cikin dukkanin babin duka na sunna da Allah bin mutamakki ko da duka da Allah ya sunna ta rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda su ahlus sunna su ne suka rike alqur'ani da sunna dangan su suka yi musu wannan rike wa laqad tabaqa alaihi sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin da abinda magabata na farko daga cikin muhajirai da al-ansar suka haɗu a kai wallazina tabi'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi tafarkin su da kyakkyawa da tausayi suna jin wannan tafarki shi ya sa suka zama tsakatsakiya a cikin dukkan al'amari wanda duk zai zama ahalin sunna to ba yadda ahalin sunna da ta bai ahlus sunna in ya yarda da waɗannan abubuwa su ya zama ahlus sunna ba a buƙatar ko ni kadda ni ya ba ki ko ki an ba ki wasu kai ba ni kai da ahlus sunna a ce sunna kai ne a duk inda kake za ka iya zama ahlus sunna ba sai wani ya ba ka ba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ina cewa